بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu a cikin littafin libasul mar'a na shekul islam ibn taimiyya rahimahullah wannan shine darasi na uku insha Allah a cikin wannan dare wanda shine daren 26 ga watan rabi ga watan rajab shekarar hijira 1446 daidai da 25 ga watan january 2025 daga birnin maiduguri za mu tashi a inda malam yake cewa mun kaɗan kuma baya kaɗan farkon gaba da ya ce wa kazalikal qadamu ya juzu ibda'uhu inda abi hanifata wa huwal aqwa hakanan kuma kafa ya halasta ita ma a bayyana ta kamar yadda yake abu al-imam abu hanifa kuma shine zance mafi karfi fa inna aisha ta ja'alatu min az-zinati zahirati qalat aisha ta lissafa kafa a cikin kwalliya mabayyaniya da take cewa ma'anar faɗin Allah wa la yudina zinatahunna illa ma zahara minha qalat tace al-fathu munduwa halaqun min fiddatin wanda wato warware ne na azurfa takunu fi asabi'ir rijlaini wanda mata ke sawa a kafafunsu rawahu ibn abi hatim ibn abi hatim ya rawaito shi a cikin tafsirin sa fa hadha kaga wannan magana ta Aisha dalilun ala anna nisaa kunna yudhhirna aqdamahunna awwalan mata sun kasance suna bayyana kafafunsu a farkon al'amari kama yudhirnal wajha kamar yadda suke bayyana fuska wal yadaini da hannaye fa innahunna kunna yurkhina dhuyulahunna sukan saki wato jelar sutararsu fa hiya idza mashat idan tana tafiya qad yadhharu qadamuha kafa tana iya bayyana fa innahunna lam yakunna yamshina fi khifafin wa ahadiya saboda ba su kasance suna tafiya da hufi ko takalmi ba wa taqdiyatu hadha fi salati fihi harjun azim kuma rufe irin wannan a kafa da ruf ruf zai zama cewa akwai wato haraj akwai takura wa ummu salama qalat hakan ummu salama tace tusalli almar'atu fi thawbin sabighin yughatti dhahara qadamaiha mace za ta yi sallah a cikin tufafi wanda yake wato mai kauri wanda zai rufe gaba daya a ƙafafunta fahiya idza sajadat qad yabdu batinul qadami in tayi sujuda kuma cikin kafar yana iya bayyana wa bil jumlati mala yace a dunkule faqad sabata bin nassi wal ijma'i annahu laysa fi laysa alaiha fi salati an talbasa al jilbab alladhi yasturuha idza kanat fi baita ya tabbata da ijma'i da nassi cewa ba baya zama dole a kanta ta sanya jalbabi wanda zai suturce jikinta idan kanat fi baiti a sanda take gida wa inna ma zalika idan kharajat in za ta fita shi ta saka wannan cikakken jalbabu wa hina idin to a karkashin haka fa tusalli fi baitiha za ta yi sallah a cikin gidanta wa in bada wajhuha wa yadaha wa qadamaha ko da kun tana a cikin sallan nan fuskanta da hannayenta da kafafunta suna bayyane kama kunna yamshina awwalan kamar da suka kasance suna tafiya qabla al-amri bi idna'il jalabibi alaihinna kafin a ce su lullube jikinsu farisatil awratu fi salati murtabitatan bi auratin nadhri la tardan wala aksan yace al'aurar sallah ba ta cakuɗe ɗeniya da al'aurar kallo na ajnabi la tardan a bisa wato asali tard shine kama a bisa asalin abin da yake a ɗabi'ance wala aksan ko a bisa haka a bisa akasin haka wato a bisa abin da ya bujiro na hukunci kenan Ibn Mas'ud radiyallahu anhu lamma qala zinatu zahiratu hiya thiyab mun ji cewa shi Ibn Mas'ud ya ce az-zinatu zahira da aka hana ita ce shi kanshi sutura lam yaqul innaha kullaha auratun hatta zufriha bai ce dukkanin mace al'aura ce har da farce ba bal hadha qawlu ahmada wannan zancen Ahmad ne ya faɗe shi ya'ani annaha ya'ani bihi annaha tasturuhu fi salati yana nufin cewa za ta suturce komai a sallah bain al fuqaha yusammuna zalika malam fiqh suna cewa babu satri la aurati kaga sun kira kamar dukkanin ta al'aura ne kira walaysa hadha min alfadir rasul sallallahu alaihi wasallam wannan kiran dukkanin mace al'aura kamar da aka faɗa a wajen babin sutura ta al'aura a sallah bai zo daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wala fil kitabi was sunna bai zo a qur'ani ko sunna ba annama yasturuhul musalli fa huwa auratu cewa abinda mai sallah ke cewa shine al'aura ba a kira shi da haka bar qala ta'ala abinda Allah ya ce khudu zinatakum inda kulli masjid zina kuma anan ma'anar shi kawai sutura ku sanya suturar ku ku tafi masallaci masjid duk inda za ku yi sujuda wani har nabi sallallahu alaihi wasallam an ya tufa bil baiti uriyanan nabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya hana dawafi tsirara fassalatu aula to sallah ta fi cancantan da a yi ta ba da tsareci ba wasu ila anis salati fi thawbi alwahidi an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama game da yin sallah da sulle mutum ya zama tufa kwaya ɗaya ne a jikinsa faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce awali kullukum thawbani to ai ba kowa ne a cikin ku yake da riga da wando ba yake da asin da asin yake da complete sutura kamar yadda yake cikin bukhari da muslim yace awa likullikum thawbani wa qala wato yana nuna cewa ba zai yi ai hukuncin a ce kowa sai sa sutura biyun ba kenan tunda ba kowa ne yake da shi ba saboda ba a yin hukunci da mustahili wa fi thawbi wa qala fi thawbi al-wahidi game da tufa ɗaya kuma ya ƙara cewa in kana wasi'a yan tufanka guda ɗaya bargonka guda ɗaya mai faɗi ne faltahif bihi to ka lulluɓa da shi in kana bayyikan ya zama mai kunci ne fattazir bihi to ka yi kwarjalla da shi wannan yana cikin bukhari da muslim wani ha an yusalli rajulu fi thawbin wahidin laysa ala atikihi minhu shay'un kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya sallah da tufa guda ɗaya ba tare da akwai wani abu akan kafaɗarsa ba fara dalilun ala annahu yu'maru fi salati bi satri la'aurati al-fakhidhi wa ghairi kaga wannan yana nufin cewa a sallah an umarce shi wajibi ya sitirce al'aurarsa wanda a cikin ta akwai cinya da wannan cinya wa in jawwazna lirajulin nazara ila zalika duk da ko ana ganin wasu sun halasta cewa maza na iya ganin cinyan maza ƴan uwansu amma a sallah wajibi ne a rufe ta. Fa'iza ƙulna ala ahadil ƙaulaini wa huwa idar riwayata ne an Ahmada, an al'aurata hiyar sau'ata ne. Idan muka ɗauki fatawar cewa ɗaya daga cikin zantuka guda biyu wanda an roto shi daga Ahmad ɗan hambali cewa me al'aura? Al'aura shi ne a sau'ata ne, munanan abubuwan gani guda biyu shi ne dubura da ƙubul, wato al'aura ta gaba da ta baya. mafitar fitsari da mafitar bayan gari wanda su ake ce ma as-sau'ata ne in ma mun dauka su ne wa anal fakhida laysat bi auratin muka dauka cewa cinya ba al'aura bace saboda haka mutum zai iya saka gajeren wando misali ya fito cikin mutane ko ya fito waje a ganshi a fa hadha fi jawazi nazar rajuli ilaiha wannan yana nuna wato ya halasta namiji ya ga namiji dan uwansa da gajeren wando laisa huwa fi salati wa tawaf amma a wurin sallah da dawafi da sallah to anan cinya ba bai halasta a ganta ba al'aura ce duk da shari'a ta kyata da al'aura ba amma ta umarni da alullube ta fala yajuzu an yusalli rajulu makshufal fakhidain ya halasta mutum ya sallah yana mai bayyana wato cinyarsa tumbur ba sawa'un qila huma auratun aula ko mun ce al'aura ne cinyoyin ko mun ce ba al'aura ba ne bai halasta ya bayyana su wala ya tsufa uriyanan bai halasta kuma ya dawa fi tumbar bal yadda abin yake alaihi an yusalli ya fi thawbin wahid zai iya salla da tufafi guda daya wala budda min zalika babu makawa dole ko da zai salla tufafi ɗaya dole ya lullube cinyarsa wa in kana dayyikan ittazara bihi ko da abin lullube jikin nasa mai kunci ne sai ya daura shi a jikinsa ya rufe cinyar wa in kana wasi'an in yana da fadi kuma iltahafa bihi sai ya lullube shi kama annahu law salla wahdahu fi baitin kana alaihi taqdiyatu zalika bi ittifaqil ulama kamar yadda kuma koda a gida ya sallah wajibi ne lullube jikin shi kamar yadda malamai suka yi ittifaki akai wa amma salatu rajul badiyal fakhidaini ma al qudrati ala al amma da mutum zai yi sallah ya bar cinyoyin shi a fili tumbur tare da cewa yana da hali yana da damar da zai iya lullube cinyoyin fa hadha la yajuz wannan baya halasta wala yanbaghi an yakuna fi dhalika khilafun ko bai halasta ma ayi sabani game da haka wa man bana dhalika ala riwayatayn fil awrati kama fa'alahu ta'ifatun faqad ghalitu yace wanda kuma yace ya halasta a bayyana cinya ya gina kuma wannan hukunci nashi cewa ya akwai malaman da suke ganin cinya ba al'aura ba ce saboda ka shi a ganin shi da cikin sallah da wajen sallah za a iya bayyana ta ce to wannan ya yi kuskure kamar da wasu malamai suka samu kansa cikin wannan kuskuren walam yaqul ahmadu wala ghayruhu al-imam ahmad ko wani sa ba wanda ya ce annal musalli yusalli ala hadhihi al-hal cewa wai ya halasta mutum ya sallah da cinye shi a bayyane kaifa wa ahmadu ya amuruhu bi satril mankibaini ya zaka ce haka bayan al-Imam Ahmad yana daga cikin masu cewa dole a rufe kafada fa kaifa yubihu lahu kashfal fakhidi ta yana zai halasta mishi ya bayyana cinya fa hadha hadha wannan shine wannan zancen tunda ai cinya ta fi kusa da al'aura fiye da kafada to wanda ya ce a rufe kafada min babu aula mu dauka automatically cewa yana rufin arfa cinya ita ma ko bai fada ba وقد اختلف في وجوب ستر العورة إذا كان الرجل خاليا sana an yi saɓani game da batu na rufe al'aura idan mutum shi kaɗai ne a keɓance walam yukhtalaf fi annahu fi salati la budda min al-libas amma ba a yi saɓani akan cewa zai sallah sai ya saka sutura ba wato idan mutum yana cikin ɗakin sa ko gidan shi shi kaɗai zai iya zama tsirara ko ba zai iya zama ba akwai saɓani duk da anan din ma zancen fin inganci shine ya rufa a jikinsa to amma in zai yi sallah shi kadai a cikin gidansa zai sa sutura ko ba zai sa ba ba a yi sabani akan ta dole ya saka ba dole zai saka babu sabani akan haka wa annahu la yajuzu as-salatu uryanan ma qudrati ala al-libasi bi ittifaqil ulama bai halasta ya sallah ta tsirara inda yana da hali na yanda zai samu sutura da ittifaqin malamai wale hadha jawwaza ahmadu wa ghayruhu lil urati an yusallu qu'udan yakunu imamuhum wasatuhum shi sa Imam Ahmad ibn Hanbal yace ya halasta ya zama wajibi ga waɗanda ba su da sutura su yi sallah a zaune limamin su ya zauna a tsakiyar su saboda kasar su ga al'aurar junan su duk abin da su yi imai da za da za a kaddara cewa ga wasu mutane ba su da sutura kwata kwata ce kamar yanzu nan suka musulunta kuma a garin su ba su san al'adar saka sutura ba ba za a ce kar su fara sallah sai an kawo sutura ba dole idan lokacin sallah next sallah ta yi dole su yi sallah sun musulunta yanzu da daddaren nan da lokacin sallah asuba yi sallah asuba ta hau kansu sai kuma ya zama da cewa ba su da sutura ko a ce kuma kaddara an musu gobara ko irin yan gidan yari ko sun shiga wanka a cikin rafi an sace kayansu to idan lokacin sallah zai fita dole za su yi wannan sallah amma ya za su duka sai su zauna gaba daya imamin sai shiga tsakankaninsu don kada su ga al'aurar junansu shi sa yana da haɗari kwarai mutum ya dinga ba masallaci da irin kaya irin ƙananan kaya na wani za ka ga idan ya yi ruku ko su duda kawai za a ga matsi matsin duwawunsa haka wannan suna wannan wurin na bayyana sallar shi ta ɓaci ya zama na cewa kashful aura yana ɓata sallah Allah ya kyauta ya ce bi khilafi kharjis salati saɓanin a wajen sallah wa hadha sitru li hurmati salah me yasa aka yi ta wato babu saɓani duk da saɓani da malaman suka yi game da menene haddin al'aura amma ba su saɓani game da shi wannan ba a cikin sallah saboda alfarmar sallah da hurmatu sallah saboda alfarmar sallah lali ajalin nazari ba wai saboda kan wani ya gani ba وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بهد بن حكيم عن أبيه عن جده لما قال قلت يا رسول الله فإذا كان أحدنا خاليا idan ɗayan mu shi kaɗai ne faƙala nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fallahu ahqqu an yustahya minhu minan nasi Allah ya fi cancantar a ji kunyarsa fiye da ainihin wato bil adama an ji wannan hadisin ya ya zo a baya yace fa idza kana idan idan shi ya fi cancanta ainihin wato abun nan ko fa idza kana hadha kharijus kharijus salati fahuwa fi salati a haƙƙo an yi stahaya minu in yadda mana an ce a ji kunya Allah a wajen sallah in kai kaɗai na a gidan ka ji kunya Allah kai ka tsare ce kaga ya fi kamata ka ji kunya Allah sanda ka ba gana da shi wannan ne babu aula fa yu'khadhu zinatu limunajatihi subhanahu wa ta'ala sai aka ce a dauki sutura a sanya in za a gana da shi wali hadha qala ibn umar li gulamihi nafi'in lamma ra'ahu yusalli hasiran shi sa wata rana sayyidina um abdullahi dan umar ya ce ma ainihin wato yaron gidansa nafi'u din nan yayin da ya ganshi yana sallah hasiran hasiran shine kanshi a tube eh ara'aita law kharajta ila an-nasi kunta takhruju hakaza qala la ce zaka fita zaka iya fita ka je kasuwa haka babu rawani babu komai a kanka yace ba zai yi ba ba zan iya ba qala fallahu ahqqu an yutajammala lahu Allah shi fi cancantan wato a yi mishi kwalliya a sanya a sanya kwalliya gare shi wannan wannan abinda sayyidina wato abinda imamu ibn taymiya ya kawo anan shekul albani da yazo a cikin littafin sa wato da ya taƙiƙin wannan sai ya ce ban ga inda wannan zancen yake musnadan ba wata alibabin tabiya na da wata ɗabi'a saboda littafin shi da yake rubuta da kayan yake rubuta su to za ga yana yawan ruwaito abu da ma'ana zai abinda kawai halar su kwakwalwar shi sai ya faɗi to wani kuma za a yi ta bincika in lafazin aiki ne ba za a samu ba so saboda galibi da ma'ana yake ruwaitowa ha hadisan bukhari da muslim da sauransu ka iya ganin ya kawo su da ma'ana ko kuma ya samu rafkannuwa wajen wajen wajen ihala wajen ihala su na Bukhari ya ce Abu Dawuda ko na Muslim ya ce Bukhari ko ko riwaya Abu Hurairah dangantawa Aisha wannan kuma dan adalci ne ba matsala bane to saboda haka amma an samu wata riwaya da shi Sheikhul Albani ya hakaito cewa tana cikin ma'anil athar na Imam Tahawi da Muwatta ta Maliku da musallam na abdulrazak ta hanyar ibnu jurayj da ma'amar da kuma bai haƙi shi na ruwaito ta hanyar ayyub zuwa ga nafi'u cewa nafi'u ce ta khalaftu yoman fi alafin rikabi wata rana na makara na yi jinkiri na shiga cikin wato inda ake tara abincin dabbobi shine alaf kaman binnan kenan ciyawa fadakhala alayya ibn umar wa ana usalli fi fabin wahid sai ga sai na dan umar na yi lattin sallah ne sai na tsaya a wani waje ina yi ni kadai sai ga mai gida na ya zo ya ganni fa qala li alam tuksi tuksa saubaini ashe ba a baka tufa guda biyu ba ashe ba an raba tufa kowa a gidan nan an bashi tufan shi complete ba bayan ya idar da sallah kenan qultu balan ce kware an bani qala ara'aita law ba'astuka fi ba'adi ila ba'di halil madina kalan ake ka ruwan gun wani mutum a cikin garin madina a kunta ta zahabu fi saubin wahid za ka zagun shi a haka kultu la ya ce ba zan iya makala ya ce fallahu a haƙo an yi ta jammala lahu amin nas to kana ganin wa ya fa kamata a yi wa kwalliya Allah ko mutane to kaga tambayar shi da ya ce ashe ba kana da su ba yana cewa hukunci yana da alaka da ɗaka in kana da shi in kana da sutura mai kyau to ba daidai bane ka dinga zuwa sallah da sutura mummuna wannan kuma ya fi bayyana a cikin mutane musamman a sallolin asbahi mutane da kayan bacci kawai suke ba sallar asuba da kuma wato wata al'ada ita ma da ta shiga cikin mutane da sallar juma'a sallar juma'a tana cikin a ayad na musulmai waɗanda ake yin su duk mako kuma ake so a yi musu kyakkyawan shiri domin hatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kayan shi na juma'a na musamman to haka ake so da limamai da mamu kowa ya zama yana da kayan juma'ar sa sayyidina Umar ya kasance yana faɗa masa sahabbai yana yin faɗa ga sahabbai su irin su Uthman da ya gansu su ma masallaci ba su kwalliyar da ya kamata ba to wanda ya fi wannan kuma muni shine limaman juma'a da suke ganin cewa ba dole sai sun yi shiga ta kamala ba lalle wajibi ne limaman juma'a ya ci kwalliya ya yi shiga ta kamala gwargwadon al'adan mutanensa da yake rayuwa a cikinsu kai ya shiga wadda za ta nuna na ƙasa sai dai in ba yi da shi din kamar da aka ambata nan idan ba yi da shi iya ƙarfinsa kenan to in ya iya wannan to fala haraja alaihi haka nan masu sana'o'i waɗanda suke da alaƙa da abin da shafi wato sutura mai datti kamar wanda yake aikin gini ko aikin makaniki ko aikin makeri ko aikin faskare ko aikin faci ko dai wani abin da zai iya ba cikin mutane da sutura ko take mai datti to ya kamata ya aje sutura mai kyau ta daban wanda zai dinga sakawa zuwa sallar juma'a Allah ubangiji ya shirye shi mu wa fil hadisi sahih lamma qila lahu sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu يحب أن يكون ثوبه حسنا فقال إن الله جميل يحب الجمال hakanan kuma a cikin hadisi ingantacce wanda wannan hadisi yana cikin littafin sayin muslim daga ibn mas'udin Allah ya kara musu yarda an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce wani mutum ya ce ya manzo Allah an yi magana ne akan wato abin nan girman kai da alfahari sai wani ya ce to idan mutum yana ya zama shi al'adarsa ya saba yana so stress ta zama mai kyau sai annabi ya ce to ai Allah ya da gaske sokon shi aljami kuma yana son aljamal wato al'amarin sutura akwai akwai abu akwai hadisai da yawa mutum kuma sanar abi dauda zai gansu wanda suke nuna in ka haɗa su gaba da abin da zaka samu shine al'aslu game da sutura shine ala itidal tsaka-tsaki tsaka-tsaki kar mutum ya sa saubu shuhura kar kuma mutum ya sa saubu mazalla sutura da za a ganshi makaskanci ko kuma sutura da za a ganshi mafifici fiye da kowa sannan kuma kada mutum ya zama wato sutura kawai ta sa a gaba ita ce kawai manufarsa sannan kuma idan mutum ya da wannan ɗabi'ar ta shi a ɗabi'arsa yana son tsafta to ba laifi bane kyakkyawan abu ne sannan idan kuma mutum yana albazaza ita ma albazaza min al-iman wanda shi kuma ya haƙura da kwalliya saboda shagaltuwa da lahira to wannan ma alama ce cikin alamun imani ko kuma wanda yana yin kwalliya shi kuma saboda shi ma yana so ya zama ya kyautata wajen shigarsa saboda ba wa mutane hukunci iri ɗaya musamman yanzu ka ga an waye gari akwai matasa wanda suke ganin duk wanda ya gawi maka baya jin tsoron Allah ne to wannan ba daidai bane mutum yana da yancin yayi gayinsa ya zama sitarar shi bata saba wa shari'a ba inda ya samo ta ya zama na halas ne ko bai shagaltu da ita ta hana shi abin da ya kamata yi ba wanda kuma ya ɗauki tafarkin shi kuma ya fi son ya gan shi duku-duku ba wai dan yana so yana ya fi kowa tsoron Allah ba a'a dan bai ma damu da wannan ba ba shi ne damuwarsa ba kamar yadda ha'a abinci haka ne wani bai damu da ya sai ya ci abinci gamsasshe ko mai kyau ba wani kuma ya damu da ya ci abin da ya kamata ya ci to haka gaskiya ta sabu da annabi ya ce albarazatu min al-iman wato mutsu mutsu kaga mutum mutsu mutsu yana ganin shine baraza ko shi ma alama ce ta imani to ga kuma gashi nan kuma yace inna la jamilul yuhibbul jamal kaga kowanne yana da wajihin shi kenan Allah yana son wanda yake yin kwalliya to amma kuma ba kowa ne yake da dabi'a kwalliya ba dan dabi'a ce amma abin da ba so shine alfahari irin na fakharaja ala qaumihi fi zinati eh wanda ya fito yana takama ko to shine abin da ba a so saboda haka ba daidai bane abin da mutane suke yin hukunci na itilaki da an ce duk wanda kaga yana da zaran ga mutum ya dan ci gayin shi kawai sai ya ce ba Allah yake nufa ta ba ka shiga zuciyar shi kaga me yake nufi ba ka bar shi da ubangijin sa shi yake masa hukunci amma dai mu junan mu nasiha akan cewa kar mu zama abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta isa abdul dinari ta isa abdul khamisa ta isa abdul khamila bawan sutura ya ya ya tabi ya shiga uku ya lalace Allah ka mana da kyau sai ce haka za wa kama amara nabi sallallahu alaihi wasallam kama amara al-musalli بالطهارة والنظافة والطيب a gashimar yana cikin tsafta ɗin annabi ya umarci wanda zai sallah ya yi ɗahara ya yi tsarki ya yi tsafta ya sa turare faƙana mara nabi sallallahu alaihi wasallam an tattakhara al-masajidu fil buyuti annabi ya ce a yi masallatai a tare da gidaje wato nazzafa a dinga tsaftace su wato tayyaba a dinga sanya musu turare wanda wani daga cikin as-sunanil mahjura sunnoni da aka yi watsi da su hadisi ne sai yana cikin sunan abi dawuda da tirmizi da nasai da ibnu maja da wasu limamu amar ibnu hanbal annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni cewa a dinga yin masallatai a gidaje wato ya zama a cikin gidan kowa a cikin gidan shi yana da wurin sallah ko a cikin gidan shi yana da masallaci tare da sauran mutanen gidansa mu kuma da aka zo sai aka yi wannan masallatan wani mugun tambari sai a ce wasu nan shi Allah gana ka sai da mutane har sun fara kyama irin masallaci ko kuma wani za ga an ma yi shi amma daina yin sallah a ciki abin da ake so a raya shi ya zama duk mutanen gidan su dinga yin sallah a ciki amma ba kuskure bane mutum ya gida ya masallaci yadda masu kuɗi suke din nan mu kuma talakawa sai mu dinga ganin wai in sun yi haka wai sun nuna wai su ba sa shiga talakawa ne annabi ne ce a dinga yin masallatai a cikin gidaje ce kuma an yi su a dinga tsaftace su wato ya zama akwai rutin shara da goge-goge da ake ma cikin gidajen sannan wato ƙayyab kuma dinga sa musu turare to nan shine mun ce yana cikin sunan mahjura musamman masallacin juma'a akwai akwai karancin yin wannan sunna ya kamata a ci masallacin masallaci da ranar juma'a tun da safe a banka mai turare irin yadda amarya take yi din nan masallaci ya faɗa ki amarya cancanta da a banka mai turare ya kamata ya zama masu masallatai ya zama cikin abubuwan da su dinga siya na masallacin su dinga siyan turare wanda za a dinga sa masallaci akwai har cikin malaman hadisi akwai wanda aka san su wanda aiki suke nan wato sanya turare ga masallaci eh na'am yana cewa wani al-mujammir wa ala hadha fayastatiru fi salati ablaga mimma yastatiru rajulu min ar-rajuli saboda mutum zai sanya sutura mafi cika mafi kamala a sallah fiye da suturar da zai saka idan yayi bako ko sutura ta saka idan ta yi bakuwa in kai bako zaka iya fita kai daga kai ka taro shi daga kai sai jallabiya ko abin nan tracksuit ɗinka ko kanka ba hula ko ba rawani amma ba za ka zo kai sallah haka ba in kana da ƙudurar yin haka sai ka saka kayanka cikakke haka ne ita ma mace wali hadha umiratil mar'atu an takhtamira fi salati da haka ne aka umarci mace cewa lalle ta saka khimari a sallah wa amma wajuha wa yadaha wa qadamaha fa hiya innama nuhiyat an ibda'i dhalika lil ajanib fuskarta da kafafunta da hannayenta an hana ta bayyana su ga manisanta lam tunha an ibda'ihi lin nisa amma ba a ce ta katange ta hana ganin su ga mata ƴan uwanta ba wala li zawil maharim ko kuma mazaje wanda suke muharramanta na dindindin fa'ulima annahu laysa min jinsi auratir rajuli ma'ar rajul wal mar'ati ma'al mar'a saboda haka wannan fuska da hannu da kafa bai cikin al'aurar da namiji ke boyewa namiji kuma suke boyewa mace allati nuhiya anha wanda aka ce ka a bari a gani li'anna al-fuhsha wa qubha kashfil aurati la'ajal al-fuhshi wa qubhi kashfil kashfil aura wanda aka ce a boye saboda munin su ba a san gani bal hadha min muqaddimatil fahisha hasali ma dai wannan ya daga cikin wato abin da ke gabatuwa zuwa ga alfasha ganin al'aura din fakanin nahyu an ibda'iha nahyan an muqaddimatil fahisha so da haka aka hana ganin al'aura to an hana duk wani abu da zai muqaddima wato magabaci gabaci ga alfasha kaza kama kala ta'ala wanda Allah ya ce zalika azka lakum wannan yafi kusa da ya tsantsanta ku sa muku taka tsantsan cikin sautin nuri kenan ko wa qarifiyatul hijabi zalika atharu liqulubikum wa qulubihin wannan yafi sanya tsarki a cikin zukatanku da zukatan su matayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran ma mataye fanaha an hadha saddan lizari'a to wannan hanin an yi shi ne hani dan katange wato kafar barna la annahu auratun ba wai dan al'aura ce mutlaqatun kai tsaye ba la fi salati wala ghairiha a cikin sallah ko a wajenta fa za hadha wannan kenan wa amrul mar'ati fi salati bi taghtiyati yadayha ba'idun wal yadani yasjudani kama yasjudul wajh wanda suka ce mace ta rufe hannayenta a sallah to wannan zance ne manisanci daga daidai saboda su hannaye ana yin sujuda da su kamar yadda fuska take yin sujuda والنساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لهن قمص zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mata suna da dinkakkun riguna ne wa kunna yab'ana sana'i'a wal qumusa wal qumusa alaihinna sun kasance suna sanya sana'i wato dinkakkun mayafai wal qumusa da riguna alaihinna a jikinsu wa tubdil mar'atu yadaiha idza ajanat wa tahanat wa khabazat so da kama ci a san za ta yi aikin gida in san da za ta yi sarki yin kullu shine ajanat wa taharat ko take yin mashi ko soye ko waina wa khabazat take kuma saka abin nan wato gurasa duk tana wannan aikin hannunta yana waje tana kekewayawa da shi walau kana satrul yadaini fi salati wajiban la bayyana hun nabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya bayyana inda da gaske ne wato rufe hannu a sallah addini ne da annabi ya bayyana sallallahu alaihi wasallam kazalika kadamani to haka nan kuma kafafu su ma kafafu mun ji cewa akwai haraj a garin da yake zaka galibi muna ba da fatawa ga mata cewa lalle su rufe kafafun su ruf amma gaskiya wannan fatawa ce mai tsanani eh za ta rufe za ta saki ta ya taba kasa a sallah ya lullube gaba daya amma wannan bai hana idan ta zo sujuda a ga abin da zai bayyana na kafa ba saboda haka babu laifi wannan bayyana domin akwai haraci fa kunna yusallina fi qumusin wa khumurihinna fi qumusihinna wa khumurihinna sun kasance suna sallah da rigunan su dinkaku shine kamis wa khumurihinna da kuma jilbab ɗinsu wa amma thawbul ladhi kanat al mar'atu turkhihi suturan da mace take ainihin kusanto da shi zuwa ga jikinta wasa'alna an zalika annabi sallallahu alaihi wasallam suka tambaya annabi game da haka fa qala shibran yace ku sai wanda zai ja kasa ko sa dani guda daya kulna idan tabdu suquhunna suka ce to ai muna da kafa za a ga kaurin mu fa qala zira'un shi to ku sanya zira'i daya la yazidna alayhi kada su kara sai mu dakata anan ko so lokaci da ya kure insha Allah sallallahu wasallama ala sayyidina muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله